نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mai kama wannan yini mai tarin albarka yinin litinin daren talata wanda yau ya yi daidai da 28 ga watan safa yau hijira da shekara 446 biyu ga watan tara na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da karatu cikin littafin manhalul masail littafin koyon ibada wanda muke darasinsa cikin wannan maktaba kuma a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu malam ya kama ƙarshen abin da yake cewa shuruɗu sala sharuɗa na sallah da mun karanta wannan sharuɗan kamar yadda shi malamin ya rubuta kuma an yi shirshi gwargwadon iko game da abin da ya shafi shuruɗu sala wanda dukkan ɗaya da aka hakaitu a cikin wannan shuruɗu sala sallah ba ta yi wa sai an cimma shi sallah ba ta cika sai an cimma wannan ɗaya daga cikin sharuɗa na gaba ɗayansu sai dai in larura wanda kuma suna ce a darura ta bihul mahadurat ita larura tana halartar da abin da yake akwai laifi a kan shi yau inda za mu tashi insha Allah shi ne fasulun fi fada'ili sala fasulun fi fara'ili sala farillan sallah wannan kuma shi ne darasinmu na 33 a wannan littafi a darasin kuma iya shafi na 73 malike cewa a faslun fi fara'idi sala fasali zai magana game da farilan sallah qala shaykh rahimahullah malan Allah ya masa rahama yace a fara'idu salati niyyatu salah al-muayyana daga cikin farallai a sallah to akwai niyya ana fahimta akwai niyya kuma yace niyyar as-salatu muayyana amma wannan sharadin na salatu muayyana kusan malaman malikiya ne suke da wannan fahimtar shi ne idan za ka yi sallar magariba to sai ka ayyana a ranka sallar magariba za ka yi da kai da limamin kar a samu bambanci liman iya magariba ma mu iya magariba liman iya azahar ma mu iya azahar ana fahimta kaga a wannan ayan da suka fahimta me wata sallar ba zai bi me wata sallar ballantana me farilla ya bi me nafila ko me nafila bi me farilla wannan mazhaba ce fahimtar malaman malikiya amma sabanin wa'ansu malaman suna kafa dalilin kan cewa za ka iya bin liman sallah amma ba sallah ne kuke da shi ba kamar liman iya a zahar ko kuma liman iya la'asar kai kuma dama baka samu jami'in a zahar ba saboda larura za ka iya yin a zahar a bayan liman iya la'asar an fahimta domin sun ce lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada Mu'azu bin Jabal liman a wata unguwa a garin Madina Mu'azu sai ya zo yayi zaman majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i sannan kuma sai ya tashi daga yin masallacin da aka ba shi limanci sai ya yi sallar isha'i a can da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mamunsa da aka bashi limancin su ana fahimta to kun ga wannan zai nuna mana kan cewa mu'azu da yayi sallar isha da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ya koma can a matsayin sa na liman shi na fila yake tunda ba a sallar isha guda biyu a gida su kuma farilla suke suna bin sallar isha ana fahimtar wannan to wani shine dalilai daga cikin dalilai da malamai suke cewa ayyana sallar ta zama to ta yi daidai da sallaka da sallar liman to ba wajibi bane amma su malaman malikiya sun ce hakan wajibi ne an fahimta na biyu takabbiratul ihram daga cikin farillan sallah akwai kabbaran haram kabbaran da za ka yi domin bude sallah kuma a fahimta akwai bambanci tsakanin kabbara da rafa ulidai kabbara shine kace Allahu akbar wannan shine kabbara daga hannu kuma shine rafa'u lidai ana fahimta idan ka zo aka ta da iqama kace Allahu akbar baka daga hannayenka ba ba wannan ba kanka hatta malaman fiqihun ba sun ce mustahabi daga hannun mustahabi bai kai matsayin sunna ba ma a sallah yasa malam Usaimin a littafin sa na sifatu salat sai da ya kawo yanayin daga hannun maharkalau ya ce ya halatta ka daga hannun ka sauke sai ka ce Allahu akabar ya halatta kuma ka yi tare kana daga hannun kana ce yau Allahu akabar ya halatta ya halatta kuma ka ce Allahu akabar sannan kuma daga baya ka daga hannun nan duk ba haka ya halatta abin da nake so mu kai kansa shine daga hannu daban kabbara daban faɗin Allahu Akbar lokacin da za ka fara sallah wannan wajibi ne, farilla ne, har ma in ba ka yi wannan kabbarar ba to ba ga da sallah. Ana fahimtar wannan? Amma ɗaga hannu ya danganta, ko ka ɗaga tare da kabbara, ko ka ɗaga bayan kabbara, ko ka ɗaga kafin kabbara. An fahimtar nan? Wannan shi ne farilla ta biyu da mana ya kawo, ya ta kabiyatul ihram. Ana fahimta? Wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbaran harama shi ma barilla ne ba za ka zauna kai kabbaran ba za ka zauna kai kabbaran harama a gore ba ba ta yi ba sai dai inda larura a tsaye za ka yi kabbaran harama qiyamu laha tsayuwa domin kabbaran harama shi ma wajibi ne na hudu wal fatiha karanta fatiha a sallah dama an ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah game da wanda bai karanta fatiha a sallarsa kuma kowace irin sallah ce yayin uwa kowace irin sallah ce to akwai karanta fatiha ce kowace irin sallah ba in dai sunanta sallah to akwai karatun fatiha a cikin a cikin raka ka dau sallolin farilla ka dau sallolin nafila ana fahimta kai hatta sallar jana'iza ma hatta sallar janaza akwai karanta fatiha ce ana fahimtar wannan sallar roƙon ruwa sallar idi sallar kiskewar wata sallar kiskewar rana duk wata dai sallah da za a ce mata sallah to akwai karanta fatiha ce saboda karatun fatiha shi ma farilla ne a cikin sallah sannan wal qiyamu laha da tsayuwa domin karanta fatiha din ba za ka zauna a zaune karanta fatiha a zaune ba sannan ka miƙe tsaye in lafiyar ka kalau sallar ka bace ba domin ka bar farilla sallar farilla ta gaba wa ruku' da ruku'i ruku'i kuma shine dukawa da kama guyoyinka da hannayenka tafukan hannayenka su kama guyoyinka bayan ka duka su waɗannan ɗin ‘yan yatsun ba wai ɗora su ake ba haka a buɗa su ake ka musu haka kamar yadda na yi nan sai ka cafi gwiwoyinka da su haka ake su sannan kuma karka haɗe hannayenka da haƙarƙare ka idan ka kama gwiwoyinka don buɗa haka a ɗan samu space tsakanin hannunka da haƙarƙare ka ana fahimtar wannan wannan shine rukuyi ko ba a so a yi doro a sa kai ƙasa bayan ka yi doro ba a so haka nan ba a so kanka ya ɗaga sama na ma ba a so ana so ka daidaitu gadon bayan ka daidaita kanka bai sama ba ko bai kasa wanda shine irin ruku'in da ma'aikin Allah ya koyi da al'ummar shi farilla ta gaba warrafa'u minhu da dagowa daga ruku'i idan kana sallah kai ruku'i baka dago ba ko ka wuce sujjada na masalar ka waje ba alal aqalli idan da mantuwa ne wannan raka'ar zaka aje ta a gefe ba ku in ka sake wata amal da ita ana fahimta har in kayi gaban ka shiga wani rukunin bayan ka faɗaɗuwa daga ruku'i ba kai ba farilla ta gaba wasu judu alal jabaha da sujjada akan goshi sujjada shi ne ka je ka sanya goshinka a ƙasa kana mai kallon alƙibla a cikin ibadar sallah kuma da niyyar girma Allah kuma da niyyar sauƙi wani wajibi da ubangijin ka ya dora maka ana fahimta kuma sujjadan nan akwai hadisin da ya zo wanda ma'aiki yake bayani cikin sallallahu alaihi wasallam cewa akan gabbai guda bakwai ake yin sujada a wani hadisin iya cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umarce ni nayi sallah nayi sujada akan kasusuwa guda bakwai ko akan gabbai guda bakwai in dai ba da larura ba to kowace gaba da zan lissafa ta kamar yadda zo a hadisi to sai ya zanto ta yi mubashara da ƙasa ta taɓa ƙasa mubasharata ana fahimta na farko aljabha shine goshi wai shiru ila anfihi mazala sai ya nuni har zuwa hanci da hanci da goshi gaba ɗaya ne wajibin mai sallah in zai sujada goshinsa da hancinsa sun taɓa ƙasa na biyu a wannan tafukan hannaye shine kaffai ana fahimta kaffai tafukan hannaye su ma wajibi ne su taba ƙasa a gumme ibadar sallah a lokacin da yake sujjada ya zamto ya dafa su a ƙasa kuma ya shimfiɗa su kuma sun kalli alƙibla ana fahimta ya shimfiɗa sun kalli alƙibla sannan kuma ‘yan yatsun masu meke sun kalli alƙibla ba za ka yi sujjada ba ka dunkule hannayenka haka ba ta yi ba ko hannayenka su bauɗe wani ya kalli nan wani ya kalli nan ba ta yi ba ana so in za ka yi sujjada ka daidaita ta hannayenka ka meke ‘yan yatsun kuma su kalli alƙibla ana fahimta tafin hannun dama da tafin hannun hagu duk su yi wannan ka haɗe su tsakanin ‘yan yatsun sannan kuma su kalli alƙibla su to wannan su ne gaba ta biyu ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta uku da ta hudu da ta biyar tunda ta daya hanci da goshi na biyu da na uku a tacikan hannaye hudu da biyar su ne guyoyi guyon kafan dama da guyon kafan hagu su ma sai sun taba kasa mubasharatan in dai ba da larura ba gaba ta shida da ta bakwai shine aqraful qadaman yan yatsun kafafu can ƙarshen ‘yan yatsun ƙafa idan ka sanya ƙafar ka ‘yan yatsun su sun kalli alƙibla su sai tun taɓa ƙasa kuma ka meke sun kalli alƙibla to wannan shi ne irin tsarin da ake so musulmi masallaci su rira kan waɗanda ana fahimta shi ne maliki cewa wasu juju alal jabha da yin sujada a kan goshi tare da kuma waɗannan sauran gaban da na lissahu warrafa min da ɗagowa daga sujada ɗin wali itidalu da daidaituwa ka daidaitu a dukkan rukunan sallar ka gaba ɗaya tun daga fara sallan har ka je assalamu alaikum ana son kowace gaba ka samu daidaitu a kanta mazanmu da mata haka ake su ba a son kai sallah a hargutse ba tsari ba shiri ba kimsi ba a so ka yi sallah a kimtse a daidaici idan tsayuwa ne a tabbatar tsayuwar sallah kake idan ruku'i ne a tabbatar kai wancan yayi ruku'i idan sujjada ce a ce kai ga wani masallaci can iya sujjada kowace gaba ana son daidaituwa shine i'tidal ana fahimta gaba ta gaba kuma umarina nutsuwa ka nutsu a tsaye lokacin da kake karatun fatiha da sura haka nan ka nutsu a ruku'i ka karanta tasbihai cikin ruku'i ka ɗago daga ruku'i ka nutsu ka samu damar cewa rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi da sauran azkar din da ake yi ka samu nutsuwa a sujada lokacin da goshin ka ya taba kasa kai tasbihai kai addu'a ka samu nutsuwa lokacin da ka dago daga sujadan farko kafin ka tafi sujada na biyu shine wal julusu baina sajadatayn to kowace gaba ya dan uwa wanda kake jin mu ko kake ganin mu to wajibi ne ka samu nutsuwa akan wannan gaba ana fahimta nutsuwar kuma ta baka damar karanta tasbihat da aka umarci ya karanta yasa duk gabar sallah duk gabar sallah ba inda ake shiru kuna biye ne farko kadiri duka ce Allahu akbar za ka yi du'a'ul istifta addu'an bude sallah an gane ko subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko an su dake suna da yawa sun kai bakwai daga nan za ka fara karatun fatiha daga nan za ka ɗora da tsura bayan fatiha daga nan za ka yi rukui kana rukui za ka tafi da allahu akbar idan ka daidaita a rukui za ka karanta tasbihai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subuhun qudusu rabbul malaikati wa ruh kowanne ya inganta manzon Allah yana cewa karanta wannan a cikin ruku'i gaba ta gaba dagowa daga ruku'i kana dagowa rabbana walakal hamd kana daidaita hamdan katsiran ba mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ana karanta wannan bayan dagowa daga rukui daga nan sai tafiya sujada kana tafiya sujada da kabbara zaka tafi idan ka je ka kai goshin ka kuma zaka fara tasbihai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aqalla na ruku'i aqalla kade gaza uku aƙalla na sujada ma aƙalla kada ya gaza uku malam muhammad bin salih al-usaimin Allah ya masa rahama yace shi liman an ba shi dama ya tasbihi bakwai zuwa goma domin ya baiwa mamu damar sai cikakkun uku ko sama da uku amma har in liman uku zai yi to akwai yiwuwar akwai mamun da ba zai uku ba ana fahimta yasa shari'a ta ba wa liman dama ya ƙara fiye da uku سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده akalla liman ka fadi bakwai to ma mun ka za su samu damar karanta uku ko abin da ya kama da wannan ana fahimtar wannan kuma ita sujjada bayan tasbihi ma ana addu'a musamman a sallar da kake kai kadai idan kana sallah kai kadai manzon Allah ya ce a sujjada a ku gir'a sujjada ku yi tasbihi sannan fajtahibu fi haddu'a ku matsawa kanku da addu'a cikin sujada domin ana dab da a karba ku musamman sallolin dare da kake kai kadai sai ka bude wuta ka tsawaita wajen addu'a cikin ta a cikin sujada ya dan uwa ka sani addu'ar cikin sujada tafi kowace addu'a zala don ba inda ka fi kusa da ubangiji fiye da lokacin da kake sujada ana fahimta saboda ka a lokacin da kake sujada ka fi kusa da Allah saboda ka sai ka matsa wajen faɗa masa bukatunka daga nan sai ɗagowa daga sujada idan ka ɗago daga sujadan farko kana daidaita a zaune za ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli aƙalla guda uku ko ka ce rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadini wa jubirni warzuqni wa hadini ana fahimta wannan ziki da ke ka ɗago daga sujadan farko kafin ka tafi ta biyu yasa kamar yadda ce duk gaban sallah ba inda ake shi har ka ce assalamu alaikum ana fahimtar wannan to shine ma dai ce domanina nutsuwa ka samu damar karanta wannan tasbiha din shi ma farilla ne sannan wa tartibu baina fara'idiha da jerantawa tsakanin farillan sallah din kabbaran harama sai me karatun fatiha sai me ruku'i sai dagowa daga ruku'i sai sujjada sai dagowa daga sujjada kaba abin serially shi ma wannan wajibi ne idan ka ce ban yi sujjada in dago sannan na yi ruku'i ba dai ba sai ka ban abin a tsare kamar yadda zuwa tsare ini tarti ana fahimta wassalamu da cewa assalamu alaikum bayan ka kammala sallah shi ma farilla ne wajibi ne wal julusu alladhi yuqaribu da kuma zaman da zaka yi kafin ka ce assalamu alaikum ba a tsaye ake sallama ba a zauna ake da sallamar da zaman yin sallamar duk farillai an bayyana wannan to wannan idan ɗaya goce da mantuwa za ka yi abin sannan za ka yi sujira idan ɗaya goce da gangan to babu sa in ɗaya goce da mantuwa za ka maimaita shi sannan kuma za ka yi sujira waɗannan abin da muka lissafa sujjada ba ta ɗauke su sujjada ba ta ɗauke su sunan su ne sujjada take ɗauke su yanzu ga matahiya mutum ya yi raka a biyu sai ya manta bai zauna ba sai miki an fahimta to zai ci gaba da sallarsa ba zai dawo ba idan ya je ƙarshe kafin ya ce assalamu alaikum zai yi sujjada kabli ta yi ma ta magance wacce matsalar da ya bari a bayan cikin amma in dai abu farilla ne ka manta to sai ka zo da shi sannan za ka yi sujjada yanzu misali ka gama karatun fatiha da sura maimakon ka yi ruku'i ko ka tafi sujjada kana cikin sujjada sai ka tuna baka yi ruku'i ba ba to sai ka dawo sai ka dawo ka tsaya har malam mai wannan littafin ne wannan littafin sai ya ce iya da kyau ka ɗan maimaita karatun surar ko aya ko ka maimaita sannan sai ka yi rukui ana fahimta sai ka yi rukui sai ka ɗago sai ka tafi sujjada idan har ka kai ka ƙasa ka fara sujjada ka tina to idan ka kammala sallah sai ka yi ba'ari domin ka yi ƙarin da babu fiyasa an fahimci wannan wannan ba wajibi ne kowa iya ba Allah wallahi dole ka iya wannan karatu dan domin shine musuluncin ka shine zaman ka lafiya ka mutu kamar sujada kai sujada daya ka dago sai ka manta baka yi ta biyu ba har kai tahiya har ka ce assalamu alaikum sai ka tuna sujada da kai ba ko aka tunatar da kai sujada da kai ba to a take sai ka mai da goshin ka kasa sai kai wannan sujjadar da kamanta ba kai ba in lokacin bai tsayi ba in abun da kana zama kana ce assalamu alaikum sai ka tuna a sujjada da kai ba ko kuma ka tuna ta da kai sujjada da kai ba to a take sai ka mai da goshin ka kasa in liman ne sai ma musu bi ka idan ka dago to ka cika sujjada ɗayar da baka yi ba sai kai tahiya sabuwa fil tahiyan ƙarshen sallah sai kai sallama sannan kuma sai kai ba'ati an bai wannan to shi farilla idan ka manta ba kai ba sai ka maimaita shi Allah ya sa kun gani albayan ya'ani anna fara'id as-salati malici ma'ana dai su farillan sallah idza turikat la tujbaru bi sujudi kun gani idan har ka bar ɗaya daga ciki ba a ɗora wannan gurbin da sujada kawai sai ka maimaita abin da ba kai ba wata butulu sala bi tarki wahidin minhuma ko ko minha amdan idan ka bar daya daga cikin farillan sallah nan da mala ya kawo ka bar daya da gangan ba kai ba to sallah ta bace in dai da gangan ka sani ba kai ba da gangan to sunan sallar ka bacecciya sallar ka ba ta yi ba ana fahimtar wannan wa kazalika in turikat sahawan wa qala haka nan in ka manta wata farilla ɗaya a sallah da mantuwa fa amma kuma abin ya yi tsayi baka tuna ba kamar ka yi sujada ɗaya a sallah a raka an ƙasai ka yi sujada ɗaya da ka ɗago sai ka yi ta ka yi sallama baka tuna ba sai da ka fita daga masallacin can ka kama harkokin kama sai ka tuna cewa sujada ɗaya ne ba a raka an ƙarshe to sallah ta rushe gaba ɗaya sai ka sake wata sallah ko baka yi ruku'i ba ka tafi sujada baka tuna ba sai da ka sallame sallah sai da ka fita daga masallaci sai ka tuna ah akwai raka'a fa da ban yi ruku'i ba daga tsayuwa kawai sai ta sujada in dai ta yi tsayi ka tuna to sallar ta baki ana fahimta to shine wa in dala kenan in ka manta sannan ta yi tsayi manto ta yi tsayi baka tuna da wuri ba to ita ma sallar tana baci wahiya ma zukira ga sunan kamar yadda muka ambata wa hati adillatiha wa shawahidiha sai ma dace ga dalilai nan da kuma shuhud a wannan sosin da suka goyi bayan wannan abin da ya mana tun daga ta ɗaya har zuwa ta ƙarshe a farillan sallah to duk ga dalilan cewa su farillan sallah ana fahimta na ɗaya niyya a salatu da mu'ayyana niyya ta sallah wanda ka aka ayyana ta ita ake a lokacin ita ce salatul muayyana kamar za ka yi magriba ka san magriba za isha ka san isha ce ana fahimta ina salatul muayyana al muqarana bi takbiratul ihram wanda zaka gwama yin wannan sallah da fara kabaran haram wahiya azamul qalb ita niyya ita ce kudiri a zuciya ala ada'i salati al muayyana akan za a gabatar da sallan nan da aka ayyana yin ta a lokacin kamar ka zo sallar magariba a zuciyarka kayi niyyar yin sallar magariba in isha ce kayi niyya a zuciyarka ta yin sallar isha shine kai niyya ta wannan sallar almuayyana din ina azamul qalbi ala ada'i salatul muayyana ita kuma niyya ba a bayyana ta ba nawaitu nawaitu da nan duk ba zuwa ba zuwa sunna ba mahallin ta zuciya ne nayi kudirin kaza zan aiwatar magana ta kan da niyyar ta ana fahimta shi maliki cewa li qawlihi alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa a shaykhan cewa a innamal a'malu dukkan inda ayyuka suke innama lil tahassub duk inda wani aiki yake ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin niyyat iya damfar da niyyarsa duk abin da zaka yi in dai kai baligi ne mai hankali to akwai dalilin ka nan wannan hatta a a zamantakewar ma ta yau ka fito daga gida ka tafi can ka fito daga gida da niyyar tafiya kasuwa ka fito daga gida da niyyar tafiya gun aiki ka fito daga gida da niyyar tafiya gona ka fito daga gida da niyyar zuwa ziyara ka fito daga gida da niyyar zuwa gun karatu to abin da ya motso ka ka fito daga gida shine niyyar zaka ana fahimta shine dukkan wani aiki akwai niyyarsa da dalilinsa kai yunkurin aikata shi sai ce wa inna malikul limri'in manawa dukkan ɗan adam mai hankali to manzon Allah ya ce akwai abin da ya niyyata a zuciyarsa duk abin da za ka yi to akwai dalilin yin sa a zuciyarka ko ka faɗa ko ka ƙi faɗa amma akwai dalili fahimtu wannan hadisin iya cikin bukhari da muslim kuma sun ce wannan hadisin game da malamai suke faɗa shi kaɗai kusan ya ɗau wani obatiri na addinin musulunci an fahimta ya ɗau ɗaya cikin ukun addinin musulunci gaba ɗaya don domin ba wani abu da za ka yi niyyar ka bata inganta ba Allah ya karba ba zai karba yasa a hadisin ma can gaba yake cewa faman kana hijratu lillahi wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli duk wanda ya bar garin Makka ta Madina dan hijira dan Allah dan addini tare da wannan Allah to Allah zai karbi wannan hijira ya bashi wa man kana hijratu lid dunya amma wanda ya bar garin Makka ya tafi Madina dan duniya a ra'atin yankiwa ko wata mace bi zai aure ta dan wancan macen ya tafi wannan hijirar to sai ce fa hijratu ila mahajirin sakamakon hijirarsa iya dalilin da ya hijira a kansa ba ana Allah ba zai karba ba kenan to duk aikin ibada akwai wani sharda a kansa idan kai sallah dan wani ya ganka to ba kila dan kake Allah ba zai karba idan kai sadaka dan a bara to ba kila dan kake idan kai azumi dan ka zo ai wallahi yau ba litinin fa ai na azumin nan ai da kyan na kai azumin nan kana faɗa da azuwa na ba dama akwai kokari to bakin ladan ka tsaya Allah ba masa ana fahimta ita kuma niyya idan ta munana tana mai da halle kuma haram yanzu misali bashi shari'a ta ba da dama a yi bashi har aya su mutum ta ɗauko a ƙur'ani har ayar ma da ta fi kowace aya tsayin ƙur'ani gaba ɗaya take magana kan bashi da mai karɓa da mai bayarwa in dai an yi wannan bashin bisa tsarin musulunci da ni da na karɓa da kai da ka bayar duk ladan Allah yake ba mu ladan muke samu tunda ibada ce har ma wani hadisi manzo Allah ke cewa wanda ya bada bashi har ya fi wanda yi sadaka ma samu ladan domin akwai yiwuwar za ka yi sadaka ga wanda iya da wani abu a gunsa amma a shari'ance ba wanda zai je cika bahi bahi sai ya musu ana fahimta in ka bahi bashin ka faranye mai wata damuwa a lokacin to amma mai karɓar bashi idan ya karɓa da niyyar a zuciyarsa ba zai bayar ba a zuciyarsa da ya karɓa ya hana ba zai bayar ba to abun Allah suna wanda mutumin barawo ana fahimta kaga wannan kuɗin da ya karɓa da kyakkyawan niyyar zai bayar ya karɓa halalle ya ce amma wannan kuɗin da ya karɓa na bashi da niyyar a zuciyarsa ba zai biya ba to haramun ne a gushi me mai da wannan kudin haramniya ce hakanan shari'a ta yarda a yi aure a ambata sadaki za a bayar amma ba a bayar an zo za a ɗaura aure eh ga mata ta yarda ga wali ya yarda ga kowa ga miji sauransu ina sadaki a ambaci sadaki a ambata dubu kaza za mu bayar amma ba yanzu ba ana fahimta sai shi waliyin wanda zai baka auren sai ce yaushe za a bayar shi ne abinda shari'a ta ce har in za a yi aure ajilan to sai an faɗi ranar da za a bayar da lokaci ba za a bar abin a ba a sati mai zuwa zan bayar a sai wata mai zuwa a sai kai ta yi wace rana ranar kaza a duba nawa ga wata da karfe nawa ka faɗa sai a rubuta ko shekara ne an ɗaura aure amma sai baɗi zan ba da sadakin a wata kaza kwanan wata kaza da rana kaza a shi zan bayar idan har waliyin matar ya yi da makara ta kan aure ya yi kuma ku je ku zauna ku ci gaba da mu'amala ku da matar amma wannan lokacin iya cika kuma ka ji kama da wani alƙawar da to amma duk wanda ya ɗaura aure a zuciyarsa dama da niyyar ba zai ba da sadaki amma ya ce a mai ajalan ɗin a faɗaran da zai ya sa rana da komai amma a zuciyarsa ba shi da niyyar bayarwa haka ya kudire a ransa to a gun Allah sunansa mazanaci haka shari'a ta tabbatar haka manzon Allah ya faɗa me yasa aurensa ya zama zina a kansa sau niyya ce amma ba ta niyya ta ɓaci ba halal ne ko 'ya'ya goma za su yi bai biya wannan sadakin ba inda lokacin bai ba halal su zaune ka'ida ne ya biya kuma in ya mutu bai biya ba to kafin a raba gado sai an ware sadakin mata ina bane shari'a ta ce ana fahimtar wannan to kun ga wani ne tasirin niyya a cikin aikin niyya tana mai da abu halal in ta munar da kuma haram ana fahimtar wannan yi za su ka ce addini wannan a hadisin ya ɗau sulusu dini gaba ɗaya to sai ma da ya kawo shi ana sallah sai ce niyya ita ce farilla ta ta farko niyya ƙudiri a zuciya sai ka wannan hadisi ana fahimta a ƙur'ani akwai ayar da malamai suke ce ita ma tana bayani akan farillar sallah wace aya ce a tambayar ku nake a ƙur'ani malamai sun ce akwai ayar da take nuni zuwa ga niyyar sallah ana fahimta wace aya ce wannan ya ayyuha allazina idza qumtum ila salati ko na'am to idan magana niyyar take qumtum ila niyya
to barakallahu kai kai kokari muhawala jayyida kai kokari sun ci a wannan ayar ana istinbadin niyyar idza qumtum ila sala ai idza aradtumul qiyam idan kai nufin tashi kai sallah nufin shi ne niyyar ana fahimta sun ce wannan aya tana nuni akwai niyyar sallah a cikin ta wallahu ta'ala abu na biyu takbiratul ihram daga cikin farillan sallah akwai kabbaran haram inda dukul fi salah bi lafzi Allahu akbar lokacin da zaka fara sallah zaka yi kabbara kuma kabbarar da wannan lafazin Allahu akbar ba za ka ce Allahu a'azam ba ko Allahu ajal dubai ba dole sai ka ce Allahu akbar kuma a kiyaye akwai da yawa suna bata wannan kalma wa'an za ka ce Allahu akbar au wannan kuskure ne kafin din ba zan magare ba sukun gare shi sukunul mahab ak akbar an gane ko wa'an suna yi wa ba'un maddi Allahu akbar bar zaka ji wanda shi ma kuskure ne ba daidai ba ne Allahu akbar akbar akba akba ba din ba ta da jawo ko kadan ba'un ko tana daurin ra'un ne akbar akbar ana fahimta to yaje wannan lafazin yanzu sannan kabbara ta yi ba a jan ba'un sannan ba a yi wa kafin damma wannan kuskure ne aka to ka kuskure ne wannan ko aiki akwai yan gayu ko Allahu aiki ba irin ya gaye gaye usa usa ke yawa ya makale bar Allahu aiki ba wannan kuskure daga jin da kasar shari'a ta yamma bulala ba haka ake ta kai shekarun balaga kabbara ba baka yi ba ba daidai bane an fahimta ak kabla san daure shi aiki sannan ba wannan ba a janta ko kara ba kuma shi ma sukuni a ra ma sukuni a kai akbar ba akbaru ba akbar to sai da wannan lafazin sannan kabara ta li qawlihi alaihi salatu wassalam da ban fadin annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa miftahu salati tuhur abinda zaka fara bude sallah ne shine tsarki daga tsarki ake fara bude sallah idan ba tsarki ba alwala idan ba alwala ba sallah idan ba sallah ba musulunci idan ba musulunci ba shiga aljanna ana fahimta dole sai tsarki ya inganta sannan alwala ta inganta sannan sallah ta inganta sannan musulunci ya inganta ana fahimtar wannan wata harimu takbir abinda zai haramta ma magana ko wani aiki ko cin abinci ko abin sha to cewa Allahu akbar shi yasa ke cewa takbiratul ihram idan ka ce Allahu akbar to kowane aiki haramun ne in ba aikin sallah ba za ka amsa sallama ba ba za ka yi magana ba ba za ka sha ruwa ba ba za ka ci abinci ba ba za ka yi kaza ba duk abin da za ka yi haramta masa inda ba aikin sallah ba ana fahimta ne ma'anar Allahu akbar shine taharimu at-takbir idan ka ce Allahu akbar to komai haramun ne ka aikata in ba aikin cikin sallah din ba ana fahimtar wannan yawa sai ke cewa wata halilu assalam wata halilu assalam abinda ke halattar ma ka ci gaba da mu'amalarka da maganarka da cin abincinka da shanka da tafiyanka shine sallam kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to shikenan kaga masallah duk abinda zaka yi to a bayan sallah yake kaman tasbihai da azkar da waye duk a bayan sallah an fahimta wannan zaka iya kana cin abinci magana a zakar ɗanka ko kana zuwa wani magana kana a zakar ɗanka ko ka amsa sallama kai a zakar ɗanka duk ya halatta amma sallah da kam abin da yake haramta komai in ba aikin sallah ba ka fara haram abin da yake halattar ma kai wani abu ba aikin sallah ba ne sallah fahimtum wa tahlilu hassalam abu dawud wa ahmad imam abu dawud da imam ahmad sun fito da wannan hadisi wa hadisu rifa bin rafi' akwai hadisin rifa'a bin rafi'a Allah ya kare da dace annabiyya sallallahu alaihi wa sallam kan annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce a la tatimmu salatu ahadin minan nas sallar ɗayan sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika hatta ya tawatta har sai yayi alwala bayas bi gulwudu'a ko kuma fayyata alwudu'a mawazi'a ya ajiye alwala a gurbinta ma'ana yayi alwala irin yanda shari'a ta koya masa kine fayyata alwudu'a mawazi'a kai alwala irin yanda shari'a ta koyar da kai shine farkon sharadin karban sallarka summa yaqulu Allahu akbar sanan bayan ka kammala alwala ka tashi da niyyar yin sallah ka ce Allahu akbar to sallah ba ta cika sai an yi wannan inji manzon Allah sai an inganta alwala sannan kuma an yi kabbara rijalu rijalu sahih mazajin hadisin mazaje ne masu inganci farilla ta hudu ta uku da ta hudu kai a sallah wal qiyam li takbiratul ihram wal fatiha ko kuma wal qiyam li takbiratul ihram tsayuwa domin kabbaran harama ne kabbaran harama mun yi bayani akan ta shine Allahu akbar lokacin da zaka fara sallah ko ka daga hannu tare ko ka daga hannu kafin ka fada ko ka daga hannu bayan ka fada ko ma baka daga hannun ba ana fahimta kabbaran ake bukata ita ce kabbaran harama daga hannu mustahabbi ana fahimtar wannan to wannan shine abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a takbiratul ihrami jimalan iya cikin farillan sallah wanda ya lissafo gashi nan shine imami namba ta sannan wal fatiha a qiyamu li takbiratul ihram tsayuwa domin kabbaran harama ba za ka yi kabbaran harama a zaune ba sannan ka tashi ba ta yi ba sai da inda larura dama a zaune za ka yi sallah amma in lafiyar ka kalau dole a tsaye za ka yi kabbaran harama ba a zaune ba ana fahimtar wannan sannan a karatun fatiha yi mafarilla ne wal fatiha fala ya si hali min julusi liqadir da tsayuwa domin kafaran harama da karatun fatiha ba sa inganta sallar ba ta inganta akan wanda yake da ikon ya yi a tsaye a zaune in lafiyar ka kalau kai sallan farilla a zaune ba ka da sallah in lafiyar ka kalau ka zauna kai kabbaran harama sannan ka tashi ka ci gaba da sallah baka da sallah amma ga mai jinya ga mai larura ya halatta sabanin sallan nafila sallan nafila lafiyar ka kalau ma za ka yi a zaune kalau kake ba abun da ya dame ka inda ya nafila ce za ka yi a zaune amma sai dai za a baka rabin ladan wanda ya zo haka ne mana za a baka rabin ladan wanda ya zo haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ana fahimta qala allah ta'ala allah ta'ala yake fada hafizu ala salawat ku kiyaye sallolin wa salatil wusta da kuma sallan tsakiya wa qumu lillahi qaniti wa qumu lillah ku tsaya nan gaba da allah kaga qumu din ina farilla ku tsaya allah yace ku tsaya gaban allah kanici da kuna masu kaskantar da kai ta ga maganar kumu din shine ma da ya kawo mahallu shahida wannan aya dole masallaci ya tsaye matakar lafiyar sa to wace ce sallar tsakiya eh haka malamai mafi rijiya suka faɗa amma akwai da suka saba musu ana fahimta tsakiya shine kamar araba a babi ko gaba da baya su daidaita to mu dawo baya kuma da aka wajibtar da yin sallah a annabin wannan al'umma an wajibtar da sallah a daren da ya isra'ila miraj a wannan daren Allah ya wajibtar da sallah akan musulman wannan al'umma to wace sallah aka fara yi bayan wajibtar da ita na yau sallan azhar aka fara yi tunda da ya tafi da daddare bai dawo ba sai da asuba an gane ko cikin dare ya tafi amma bai dawo ba sai da asuba saboda haka saƙon bai je kunnan sahabbai a lokacin ba sai lokacin azhar sallan azhar ita ce farkon sallar da aka yi bayan an wajabtar da sallah akan musulmi to har in dai wannan lissafin za mu dauka kaga azhar la'asar sai ka tsallake magariba sai ka ɗauke sha a suba haka a wannan lissafin sallar magariba ya ce wusta ana fahimta to amma kuma gaskiyar magana shi ne maganganu da yawa kuma malaman suna cewa ba wannan lissafin za'i sai a ɗau lissafin gini ka ce a suba ita ce farkon gini sai a za'a an gane ku dare magariba isha wacce ce a tsakiya la'asar wanda shi ne fahimtar malamin fi yawa sun ce ba a lissafin da wai sallan da aka fara yi a musulunci a ana lissafin yinin naka ne yini muna da sallah guda biyar farkon yini da wace sallah ake farawa eh asuba sai wace azhar sai wace la'asar sai magriba sai isha to idan ka dauke biyun farko ka dauke biyun ƙarshe wace ta tsakiya la'asar ta tsakiya to wannan lissafin gaskiya malamai sun fi tafiya a kansa kuma an ce akwai maganganu ma na magabata da sauƙi bayan wannan magana to ita ce salatul wusta an fahimta sannan ga wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi cewa hadisin Imran bin Husayn kala kanat bi bawasi sai Imran yace na kasance iya da iya da ciwon basu ne bawasi fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anis salati game da ya zai sallah ta iya fama da ciwon basu faƙala sai manzo Allah ya ce da shi salli qa'im har in zaka iya yi kai sallar ka a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan idan ba zaka iya sallah a tsaye ba to ka zauna kai sallar ka a zaune domin larura fa in lam tastati idan baka iya yin sallah a zaune to fa ala jambin to sai kai sallah kana ka shingide ka kwanta da hakarkarin ka kwanta sai kai sallar ana fahimta wani hadisin ya cikin littafin bukhari kaga sallah a tsaye ce asali idan ba a yi sallah a tsaye ba to larura ce ta shigo inda ya sallar farilla ce can baya an yi maganar kafaran harama ko kafin kafaran harama akwai ikama ne ana ikama kafin a yi mai kafaran harama to me hukuncin mutumin da ya sallah ya manta bai ikama ba daga zuwa bai ce Allahu akbar Allahu akbar ce Allah ilahi ba ko sai ya tsaya ya ce Allahu akbar ko sai ci gaba da sallah wace sujada zai yi idan ya gama ko me ya goje sallar zai sake ko tayi ko da matsala ko zai sujada tayi ba abin da zai yi sallan farilla ba kamar asarar da asar magriba yake na'am tayi wannan me kace idan ba nafila ba mata ikama yi nafila ba mata ikama yi farilla ake wa ikama ta yi magana farilla nake kamar za ka yi sallar magariba kawai ba ka yi ikama ba ko duk masallacin ba yi ikama ba kawai liman ya cewa iya zuwa ana daidai ta sau kawai ya ce allahu akbar ya ikama ya yi ikama ko kai ka gane ba ka yi ikama ba sai da kana cikin sallar ko ka je an ce assalamu alaikum sai ka tana ah ai ba ka yi ikama ba ka fara sallar طب sallar ta bace na wanda ya ce rukuni a gaban na ba da za a yi ƙari ya kake nan ai ba da tana faruwa ne idan an yi ƙari a sallah sallah ta yi ban ji ba suna guda ne a gaban to wancan sun ce ba ta yi ba wannan sun ce ta yi wancan ce su tura ba da za a yi kaga an samu a kawalin ulama ne an bayyanta karatun iya kutsaye duk abin da aka ce a yi sujjada ƙabli ko ba'adi a sallah to bayan kabara harmai an bayyanta duk abin da za a ce ƙabli za a yi ko ba'adi za a yi to sai bayan kai kabara harmai daga wannan tsakanin zuwa sallama an kamanta wani abu ko baka gani da za ci zaka kabli ko ba ne amma ita kuma ikama kafin kafaran harama ke haka ne amma ma ka ce rukuni shi mun karanta ta rukuna sallah eh ban ji ba ban ji abin da kace ba reshe ne to me matsayinta eh ka sauko daga rukunin kenan da ka ce rukuni ne kuma ka zo gaje sunna ce mai karfi to saboda ka takaice duk mutumin da bai yi ikama ba yayi sallah sallah su tayi ba abin da zai ba zai kamle ba zai ba ba abin da zai sallah su tayi an fahimta amma kamala da yadda manzon Allah yayin to ya ce ayi ka amma damantuwa ba kai ikama ba sallah ka tayi ba abin da zaka yi ba kamle ba ba an fahimci wannan wallahu a'lam farilla ta biyar ƙira'atul fatiha karanta fatiha a sallah a kowace raka'a wajibi a gun liman a gun mamu wajibi ne a rako inda liman baya bayyana kamata amma rakoyin da liman yake bayyana karatu ko mamujin karatun liman ba sai ya karanta fatiha a wannan wannan shine magana mafi rinjaye cikin maganganun ba muna da rakoyi guda goma sha hudu na salolin farilla haka ne asuba biyu azhar hudu la'asar hudu an samu nawa goma magariba uku an samu sha uku isha hudu an samu sha bakwai ana fahimta to a ciki rako'i guda goma sha bakwai ɗin rako'i shida su ne waɗanda inda ya jami'i kake bi ba ɗora ma wajibin karanta fatiha amma sauran guda goma sha ɗaya nan duk sai ka karanta fatiha ko bin liman kake ana fahimta rako'in da shari'a ta ce ba sai ka karanta fatiha ba kamar sallan asuba gaba daya tunda bayyana wa ake kamar rako'i biyun sallan magariba da farko rako'i biyun sallar isha'i to waɗannan guda shida su ne in dai kana bayan neman to ba za ka karanta fatiha amma kudin azhar gaba daya kudin la'asar gaba daya ɗayan magrib na ƙarshe biyu isha na ƙarshe to ko kai ma mun sai karanta fatiha dole ana fahimtar wannan maza da mata kuma aka hukunci yake Allah ga tuma ban ji ba
idan limanin ka aha
ya karanta fatiha a bayyane eh sai kuma zai dora da tura a bayyane Ah.
tun da sallar mai bayyanawa ne raka'a haka da ya yi shuru din nan kafin ya dawo karanta tura din za ka iya karanta fatiha din a a to wani wani saurin baki gare ka ya ce ghairil maktubi alaihim wala dhalin misali zai ce qul huwallahu ahad wani shallin bashi ma zai ya dora to wani lokaci ka samu da- ka fahimce ni ba ma to ina ya ji yi shuru eh shirun ya dawo kurkuwar na na ce shirun da zai yi zai baka damar karanta fatiha wanda liman ne bayan ya karanta fatiha zai yi shiru kafin ya karanta sura har ka samu damar karanta fatiha ko ba ka karanta fatihar bai za a karanta wani abu daga cikin ayoyin fatiha saboda ka wannan ba wata dama da aka baka in dai liman zai bayyana karatu ko shiru za ka yi. ba abin da za ka yi.
ko da ya yi shuru ko da ya shiru dama shirunsa ai an ce sallah tana da sakat guda biyu kuma sakat shine kamar shan numfashi na farko a sakatil awwal shine bayan kai kabbara kafin ka fara karatu fatiha a fahimta as-sakatu sani shine bayan fatiha kafin ka fara sura amma duka ba wani tsawon lokaci ake dauka ba dama dama ma na farko shine ake karanta du'a wal istifta in ka dau mai tsawon to akalla zaka yi minti ne ko abin da ya kama da wani ana fahimta amma sakatu na biyu bayan karanta fatiha ko sakan goma ba yayi sakan goma zai ba sakan biyu uku sai ka fara karatun sura ka kawai an fahimci wannan amma dai abinda na zama maimaita ko zan maimaita a rako inda liman yake bayyana karatu ba umarci ma yi karatu wannan shine abin da malamai suka fi rinjaya amma rako inda liman yake karatu a kuwa to wajibi ne karanta fatiha wajibi ne wannan an fahimci maganar na saboda akwai malaman da suka ce in limani ne za ka iya karanta wani abu da cikin in ya shiru kafin ya dawo kan me dalilin su a to wannan kuma bana kai ba ni da hujja yau to ai magana ali yana dalili kamar yadda yanzu ka karanta da ni na zan cewa wani malamin ga abin da gaskiya ne gaskiya ne menene hujjar da akwai malamin dalili ya- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunazi'uni fil qira'a Wannan shi.
idan ina karatu kar na ji wani iya karatu haka manzon Allah ya faɗa hadisi mai inganci idan ina karatun sallah ba na san na ji muryar wani iyaye wannan kadai ya isa zama dalili sahabbai suka ce manzon Allah me zane ce ku yi shiru qira'atul imam qira'atu idan liman iya bayyana karatu karatu sai ne karatu amma gun da yake shiru ake asurance kuma dole ku yi karatu an bai ji wannan wallahi a'lam amma ranka ne kawan baka kawan kawan baka gane bane ke gaskiya ba mu fahimta abin da- a baka yadda ba dai a bai yarda ba.
yawa to shikenan kuwa Yawa, dalilin Ba zai da ya tambaya.
sa ban yarda ba, a ba mu gama wannan.
a to ai na gama na fara dalili ka ce baka yadda ba ka shikenan kuwa Ai, akwai lokacin da nace maka liman ya yi shiru kuma an ce a karanta abin da ya sauwaka da yawan Alƙur'ani a wannan tsakani.
Mhm, Ka tambaye da hujja na ce maka su malaman ba su ba da wani hujja da zan ba su.
haka yanzu ka karantar da ni yanzu idan wani je wajen wani malami cewa menene hujja ka shi ka gaya muku hujjar da ka kawo yanzu haka ba wai ban yadda da abin da ka karantar ba ne haka a na yadda da abin da ka karantar Haka.
dalili shine ka dora mun da zan iya cewa liman ya ce a- annabi ya ce in yana karatu ka ji.
haka kuma su ma limaman ba su ce in za ka yi karatu ka yi a bayyana ba Mm, za ka yi ne a cikin a a cikin a a mhm, kuma sannan ko kana karanta fatiha in ba ka kai ba amma ya dawo karanta sura to ka karanta abin da ya san maka daga cikin abin da ya kamata to duk wannan maganganu ne ba su da garfi a shari'a yawa to wannan shi ne yawa misali in ka fahimce ni idan fatiha ce ina zuwa duk dai na fahimce ka akwai maganganun da kai ji kai ma kake so ka yi istidlali da su to amma mu duk abin da zamu faɗa muna faɗa ne bisa dalilai kuma da hujjoji ana fahimta yanzu misali in har karanta fatiha wajibi ce abun wanda yake bin liman a sallar da yake bayyana kamar yadda ka faɗa cewa sun ce idan liman ya karanta fatiha ɗan shirun da zai yi ka karanta ko da ba a gama ba ya kama sura sai ka tsaya to me hukuncin fara karanta fatiha ba a gama ba ka yi rukuni kuma misali in dai har wajibi ce abun ba mutum ta gama ta yi ba kenan yanzu misali liman ya zo ya karanta fatiha aya hudu ko biyar bai kai ta ƙarshe ba ya yi rukuni ya matsayin wannan sallar ta zai ba ta yi ba domin fatiha complete dole sai an karanta ta daga ayan farko zuwa ayan ƙarshe a inda ta zama wajibi din a fahimta a inda ta zama wajibin akan wanda ta zama wajibin to sai ya karanta daga farko zuwa ƙarshe shine ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin kace malam Mm. To, malamai sun ce in dai sallar da ake bayyanawa ce, kuma sharaɗin idan liman iya karanta. Idan har kana nesa da liman ba ka jinsa, za ka iya karanta, za ka iya yi. Amma duk inda kake kuma yi rukui sai ka yi rukui. Kuma dalilin karanta domin kar ka yi shiru kan wasu wasu. Kasan duk mutumin da ya shiru a sallah ta wasu wasu zai kamar. Tunda ba ka jin karatun liman, amma kuma sallar bayyanawa ake, ya yi nisa ko ba da lafiya ko wani abu daban. to sai ka fara karantawa domin gujewa wasu idan kuma yi rukui sai ka yi rukui ana fahimtar wannan wannan shine matsala da insha Allah a maliki cewa muna karatun fatiha ko qira'atul fatiha li hadisi ubada bin samit hadisin ubada bin samit Allah ya kare da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatiha kitab babu sallah game da wanda bai karanta fatiha ba idan ce fatihatul kitab ko ummul kitab ko sab'ul masani dai ana ce mata haka. rawahu ahmad wal bukhari wa muslim wal arba da imam ahmad da imam al bukhari da muslim da sauran malamai wurin hadisi sun fito da wannan hadisi wa hadisi abi huraira radiyallahu anhu hadisin abu huraira Allah ya kare da shi annahu alaihi salatu wassalam qala annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce man sala salatan dukkan wanda yi wata sallah sallah lam ya qara'a fiha bi fatihatil kitab wanda bai karanta fatiha cikin wannan sallah ba wa fi riwayatin bi ummil qur'an a wata riwayan bai karanta ummil qur'an ba fa hiya kidajun fa hiya kidajun fa hiya kidajun ghairu ta ai sallar yankekkiya ce yankekkiya ce bata cika ba ahmad wa shekhani wa ghairuhum da imam ahmad da imam bukari da muslim da waɗansu su duka su fito da wannan hadisi ana fahimta wannan hadisan suna maganar wajibcin karanta fatiha a sallah ga liman ga mai sallah shi kadai da mamu amma a surorin rakokin da ba a bayyana karatu abin shi mamu ne ke amma mai sallah shi kadai kowace sai ya karanta mai liman shi ma kowace sai ya karanta ana fahimta bisa da malamai suke tafsiri wallahu a'lam ina ganin na shi da na bakwai sai mako mai zuwa za mu samu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tutuban harshe Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kanmu hakku
Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifa Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar Allah muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirya mu tafarki madidici Allah ka shirya mu tafarki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام